السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد من لا تكراتمنا شرينيا زامو دورا دقا harfin ci ne in Allah yadda in ba na manta ba ina tsammanin daga nan za mu tashi harfin ci ne eh insha Allah Imam Al-Albani ya ce tabaraka rabbun amma na bihi bayihi wa hada ilaina rahmatan min sama'ihi rasulan shafa'at wa ana bidawa'ihi jazallahu khairan nas khairan jazaihi وآثاره أنوارها تتبلج وما الألفاظ التي تبارك ربه أمنا به بائه تبارك على بركة أبنجي سنيا ويتا ربه إيه تبارك ربه على بركة أبنجي سنيا ويتا أمنا وندي جميم به بائه da kyautattakinsa. ma'ana da ya ba manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai kawo kyautar da jami'i saboda yawanta saboda kyauta ce bayan kyauta baiwa ce bayan baiwa wa ahada ilaina wa ahada ilaina rahmatan wa ahada ya ba mu kyautar rahmatan rahama ilaina a gare mu min sama'ihi daga baiwarsa ko daga bayarwansa in baka san wane ne amma na bihi ba'ihi din da aka bamu ba da kuma rahmatan din da aka bamu ba shine rasulan wani irin babban manzo shine maf'uli na abin da aka bamu shafa'a da wa'ana wanda ya warkar da cututtukan mu bi da wa'ihi da maganinsa jazallahu khairan nasi jazallahu Allah ya saka wa manzan Allah khairan nasi eh jazallahu khairan nasi Allah ya saka wa fiyayyen mutane khaira jazaihi da mafi alkhairin sakamakonsa eh ma'ana Allah saka wa manzan Allah da alkhairi fa asaruhu sai alamomin ma'aiki din ko gurbo gurabinsa anwaruha ta taballaju anwaruha hasakensa ta taballaju tana ta tashin haske shine ta taballaju haske daga haske yana tashi daga nesa eh ma'ana asaruhu guraben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anwaruha hasakin sa ne ta taballaju take ta tashi eh huwa tahirul maqtaru min kulli dahiri yunasika minhu al-fadla minhu awwalan fadla akhiri أتى بكتاب ليس من قول شاعري جلست على إشراكي عن كل ناظري فللحق فيها منهج ليس ينهج هو الطاهر شما يكي مي tsarki من كل طاهر daga dukkanin mai tsarki mana shi mai tsarki ne iyayensa ma masu tsarki ne ko kuma ka ce huwa tahiru shi mai tsarki ne min kul dahirin daga dukkan wani abu mai tsarki mana duk wani mai tsarki to annabi ya shi tsarki ya shi tsarki yace yunus sika fadala yunus sika fadalu akhiri fallar mutanen karshe zai mantar da kai ko kuma yunus sika awwala fadalu akhiri shi wannan wanda ya zo a ƙarshe zai mantar da kai fallar mutanen da suka zo a farko ma'aikin Allah ke ma'ana abin da aka bashi kai ka ce sauran annabawa ba su samu komai ba shine Yunus sika minhu akiri Yunus sika zai mantar da kai akiri abin da mutanen ƙarshe suka samu minhu daga gare shi a walan halin kasancewarsa ya zo a farko ko kuma ya zo a ƙarshe a tabi kitabi ma'aiki ya zo da littafi laisa min kauli sha'iri wanda ba faɗan maganar wa mawaƙi ba ne littafin ya fi ƙarfin waƙa amma allamna fi shira wa bayan babaila in huwa illa zikirin wa qur'anin mubin shine a tabi kitabin ya zo da littafi laisa min kauli sha'iri kawai da alqur'anin ma ke ma huwa bi kauli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin eh jala sada da ishiraki jala ya yaye sada al ishiraki tsatsa ta shirka an kulli naziri ga dukkanin wani mai duba na duk wanda ya kalla ya tabbatar da ma'aiki ya kawar da shirka yace faril haqqi fihi manhajun eh manhajun hanya falil haqqi ya tabbata da gaskiya fiha a cikin wannan addinin musulunci laysa yanhaju wacce ba za ta tsufa ba eh falillahi manhajun falil haqqi manhajun hanya ta tabbata ga gaskiya laysa yanhaju wacce ba ta tsofewa fiha cikin wannan addinin musulunci ko kuma a cikin wannan alƙur'ani ta'akkara ba asaf wa huwa fadalan muqaddamu min an-najmi ahada bal min al-ghayth akramu min al-abi ahna bal min al-ummi arhamu jamilun jalilun fil qulubi mu'azzamu bihi al-ard tasfu wal bariyatu tabhaju ta'akkara ba asaf ta'akkara ma'aiki ya jinkirta ba a san a wajen aikowa sai da aka aiko sauran annabawa aka aiko shi wa huwa fadala wa huwa fadala muqaddamu wa huwa fadalan shi kuma fifiko ne muqaddamu abin gabatarwa eh ma'ana a ƙarshe ya zo a ƙarshe wajen aikowa amma kuma shi ne abin gabatarwa a wajen falala minan najmi ahada eh ahada shi ma'aiki ya fi ahada shi ne mafi shiryarwa minan najari daga tauraro saboda su larabawa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun su taurari su ne alaman tafiyarsu da tauraro ne za a gane nan gabas ne nan yamma nan kudu nan arewa ko mutum batan kai yayi zai dubu taurari ya ga wanne da taurari ne na gabas wanne ne na yamma su su laraba suna da ilimin taurari sosai kusan ma tafiya in ta kai tafiya ba ta yi wahayi da ilimin taurari eh to minan najmi ahada shine mafi shiryar da mutane fiye da tauraro yace bal minal gaisi akramu akramu shi mai yawan kyauta ne minal gaisi fiye da ruwan sama minal abi ahana shi ya hukuba ahana tausayi bal min al'ummi arhamu ya ce bal bari ba dai min al'ummi arhamu arhamu shi ya fi jin kai min al'ummi daga uwa ya fi iyaye tausayin mutum jamilu shi ma'aiki kyakkyawa ne jalilu mai girma ne fil qulubi a cikin zukata mu'azzamu kuma abin girmamawa ne bihil ardisu bihi da shi ne al'ardu ƙasa ta zuhu take alfahari walbariyatu dukkanin wani talikai kuma tabahaju suna yin farin ciki ne bihi da shi mana duniyar kanta da shi take take take takama kuma gaba ɗaya halittu suna samun farin ciki ne da nishaɗi albarkacinsa yace bihi na hajallahu sabila wa autaha وزحزح بالحق الهوى فتزحزها فلله ما أجلى وأزكى وعفوها جبين كنور الشمس في الساوي فضها وأرف كما لاك النسيم البنفسج به دشيني نهج الله السبيل Allah ya bayyana hanya ta musulunci wa audaha kuma ya bayyana ta dalla-dalla wazahzaha wazahzaha al-hawa kuma shi ma bihi da shi ne wazahzaha al-hawa ya kawar da alhawa son zuciya bil haƙƙi da gaskiya bata zahzaha sai wannan ƙarya din ta ne santa eh falillahi ma ajala mamakin eh falillahi siga ce ta ta'ajjibi falillahi ma ajala mamakin abinda maikin Allah ya bayyana wa azuka mamakin irin wannan tsarkin nasa wa afwaha mamakin irin wannan ƙanshin lamarin nasa jabinu maiki na da wani irin goshi ka nuri shamsi kamar hasken rana fi sahawi lokacin da sama take wartsake fidduha kuma a lokacin walaha irin da safe lokacin da sama tana wartsake ba hadari ba gajimare to haka haske mai yake shine jabinu yana da wani irin koshi ka nuri shamsi kamar hasken rana fi sahawi lokacin da sama take wartsake fidduha lokacin walaha wa arfun kuma yana da wani irin kanshi kama laƙan nasimar banassaju kama kamar yadda albanassaju turare na banassaju laƙan nasima ya haɗu da iska ta safiya shi banassaju nau'i ne na turare ya ce laƙan nasima iska ta safiya saboda iska ta safiya ta fi zama tacacciya lokacin ba a hura wuta ba ba a fara tayar da injina da suke gurɓata iska ba له الهدي والصمت الذي دل فضله على أنه حب الإله وكله عظيم النهى خير الذي خير كله جزيل الله والغيث يغشى البرية ذله ذله فلا البسط مقبول ولا الباب مرتجع له الهدي شريعة ta tabbata ga ma'aikin Allah, wasamtu da kuma kyakkyawan hali da sassauci. allazi wanda dalla fadluhu wanda fadluhu fallasa dallatan ta nune zuwa ga wannan abu ala innahu to kamar ka ce me ya nuna ala annahu yadda lamarin yake annahu shi ma'aikin Allah hibbul ilahi masoyin Allah ne wakilluhu kuma bada'in Allah ne a baya mun yi magana kan bambancin habibu da khalil azimul luha azimun nuha mai girman hankali ne khairun da zai kai kulluhu khairun shine mafi alkhairi lizil khairi ga dukkan wani mai alkhairi kulluhu gaba daya duk wani mai alkhairi annabi ya fi shi duk wani wanda ya taimaki dan adam mutum da aljan annabi ya fi shi taimakonsa duk wanda silarsa aka samu alkhairi to annabi ya fi shi shine azimun nuha mai girman hankali ne khairu shi ne mafi alkhairi ne alkhairi kulluhu ga dukkan wani mai alkhairi jazilul luha mai girman kyauta ne ya ga sharbariyata zilluhu jazilul luha mai girman kyauta ne sai ka ce albariyata sai ka ce zilluhu inuwarsa ya ga sharbariyata ta lullaba dukkanin talikai kowa ya ci arzikinsa kenan falal basdu maqbudun falal basdu babu wani arziki maqbudun da aka danke shi ba a bawa halitta ba walal babu babu wata kofa kuma murtaju da aka rufe ma'ana annabi kullun yana bada arzikin ko baya rufe kofa kullun ka nema kenan zaka samu to ya Allah kuma muna tawassuli da ma'aikin Allah ka bamu eh falal babu falal basdu babu wani arziki ko kace shimfiɗa arziki makabulun da aka danke ba ba wa halitta ba ba abin da annabi bai yi wa halitta ba walal babu babu wata kofa ko murtaju da take kule mana ba abin da aka nema a wajen annabi bai bayar ba yace idza ma jafa qad daru fasta'id idlahu wa in akalafat kasuhu fastaski bazlahu yurabbika minhu in tahawaita fadlahu jazilul lahata gashal bariyata zilluhu falal basdu maqbudun walal babu murtaju wannan ba ba wannan baitin na ƙari ne idan ma jafakar daharu idan zamani ya ci zalinka shine jafa'i zamani ya cuce ka eh larabawa sun saba irin wannan su ce daimud dahari zamani ya cuci mutum a wanda suke nufi daimud dahari ko ya kamata a rika sauraro to ba ku ake sauraro ba ko kuka iya ba ta ku ake ba ko kuma da ku kuke ci yanzu kuma an watsar da ku a gefe da ku kuke cewa a yanzu kuma kun dawo kuma sai an ce muku kuyi to shine zaluncin zamani mana in ta bare da mutum a Hausa kenan ko kuma idan mutum ya fada kwata duka a Hausa ana yi ko kuma in ta kare ma kowane irin lafazi dai wanda ka san duniya tana juya mutum baya to shine idan ma jafakar da idan zamani ya juya maka baya ta kare maka ko ka faɗa kwata ko ta kife da kai ko ta ɓare da kai duka idza ma jafaka dahu idan zamani ya maka jafa'i ya cuce ka fasta'adi ajlahu fasta'adi ka kai kukansa eh fasta'adi ajlahu ka kai kukansa zuwa ga adalcinsa mana ka kai karar wannan zamanin zuwa ga adalci na ma'aikin Allah shine fasta'adi adlahu fasta'adi ka kai karar adlahu adalcinsa zamani cuce ka to ka kai karar sojan annabi wa in akalafat ka suhubu wa in idan as-suhubu gajimare ko ka ce hadiri akalafat ka suka ki baka ruwa fastas ki lahu ka nemi shayarwan annabi yurabbika minhu yurabbika annabi zai baka arziki amma abin da ake nufi da rafahiya shine kamar abubuwa masu jin daɗi ko gata ko tarayya yurafe ka minhu annabi zai mai da kai dan gata minhu da irin kyautarsa in ta hararai ta fadlahu in dai ka nufi baiwarsa in dai ka nemi nufi baiwar annabi to za ka zama dan gata jazilul luha annabi mai girman kyauta ne daga shalbariyata zilluhu eh to ka ganin wannan ya ya adafta daga shaɗin ya sai ka ce to ta ga shalbariyatu sai ka ce albariyatu wannan sai ka mai da shi mai rufuwa jazirul duha mai girman kyauta ne albariyatu dukkanin halittu daga sha suna zuwa su lullube zillahu inuwarsa ma'ana nan albariyatan su suke zuwa su shiga inuwar tasa mai ta kenan falal basu makabudun babu wani arziki da aka danke والباب مرتجو كما بعرف يقوبا بشارته موجودة قبل خلقه ولا خلق يرضى كله بعد خلقه رؤوف إذا ألوى الزمان برفقه جواد إذا ظن الجمام بورقه ففي كفه بار الندى يتموج بشارته بشارة نتشوى ينازوع موجودة ساممية قبل خلقه تنكه من هذا ya zo a cikin riga irin ta mutane tun kafin ya zo dama an ce zo shine bisharatuhu bishararsa a ce to fa gashi nan tafi mawjudatun wannan abin samun mene kabla kalki tun kafin a halicce shi wala kulka yurda kunhu wala kulka babu wata ɗabi'a yurda kunhu da za a yadda da hakikaninta ba da kulkihi bayan ɗabi'arsa yana babu wata ɗabi'a da take za a yarda da ita hakikanin yadda in ba ɗabi'arsa ba mana duk ɗabi'ar da ba ta annabi ba to ba ta zama alkhairi ga al'umma ba ko yaya ku ake gani an taimake su ra'ufun shi annabi mai tausayi ne iza alwaz zamanu bi rifqihi iza idan alzamanu zamani alwa ya juyar bi rifqihi da tausasawarsa ana zamani ya rikice kenan jawadun shi mai kyauta ne iza bannal gamamu idan girgije ko hadiri ya yi rowa bi wadikihi da zubar da mamakon ruwansa ba fi kafihi a tafin hannunsa ne baharun nada kogin kyauta ya tamawwaju yake ta tauro ko yake kumfa shine ya tamawwaju yake ta kutun koro yake kumfa a kogin kyautarsa ne eh yace makarimahu taqwa wa tilkal makarimu فليل ويوم قائم ثم سائم فلله منه والعطايا جسائم جزي جليل المزايا فهو للرسل خاتم وللحق برهان وللرشد منهج مكارمه نبي النبي التقوى شيني جن tsoron Allah yace fa tilkal makarim yace kaga wadancanan ka dabi'u manya manya zai gaya maka su falailu wannan allafu wan nasharu ne اللف والنشر ne murattabu falailun qa'im da daddare yakan tsaya yi sallah wa yawmu ranarsa kuma sun masa'imu sai ya azumi falillahi minhu kai lamarin sa sai Allah shine falillahi minhu shi ma ta mamaki ba maki ne falillahi minhu kai lamarin wannan annabi fa sai Allah wala daya hakika kyaututtukansa jasa'imu manya-manya ne abubuwa manya-manya ke bayarwa jamilul mazaya jalilul mazaya mai girman fifiko ne shine mazaya fifiko ta yadda kai fi wasu Eh, jalilul mazaya mai girman fifiko ne tsakaninsa daga da halittu fa huwa katimu kuma shi cikamaki ne lirrasul ga manzannin Allah walil haqqi burhanu burhanu hujja walil haqqi ya tabbatar wa gaskiya Eh, abu ne za a baka shi da gaskiya ba a dunkule za a baka addinin ba Eh, burhanun hujja walil haqqi ya tabbata wa gaskiya saboda akwai wanda yana da gaskiya amma ba zai iya kare kansa ba yana da gaskiya amma an ka ce bayanin yaya abin yake ba zai iya ba to shi kuma komai za a maka bayanin sa dalla dalla ba a barka da duhun kai ba burhanun hujja walil haqqi ya tabbatar wa gaskiya walil rushdi manhaju manhaju hanya wacce take mai kakkiya tarwal walil rushdi ya tabbata ga shari'a eh hanya ce wadda za a bi mai sauki kuma ga ta nan a bayyane ba ya sha wahala ba yace ana faka ana fadihi fawqa simaki mahalluna فيكري مسوانا ويركب إلنا ظلال سوانا دون أكل وذلنا جنا روضه دان القطوف وكلنا يروه إلى ما يشتهيه ويدلجه أنافع محلنا أنافع يا لوكك محلنا درجر مو فوق السماك سما سمن تورانا nan da ake kiransa simako a baya ai mun yi shi ko wannan focus ne na kai ne kad samat to tauraron su ma ko wani tauraro ne wanda yake sama sosai to ana fa mahalluna ya ɗaukaka darajar mu focus simaki a saman tauraron nan simaku bihi labarkacinsa fayukurimu fayukurimu maswana fayukurimu sai ya girmama masawana makomarmu ko gurin zamanmu wa yurqabu kuma ya kiyaye illuna alkawarinmu eh cewa alkawarinmu cewa duka wanda yawa asin mumin ni dima'ahum wa amwaluhum cewa duk wanda ya musulunta ya yi imani da Allah to dukiyarsa da rayukansa sun kubuta sai dai da hakkin musulunci kuma hisabinsa yana gurin Allah to saboda haka wai rukabu kuma ya kiyaye illu na alkawarinmu duk wanda ya musulunta ya shiga addinin musulunci to ya tsira in ya ƙi yin addini na gaskiya kuma wani ya rage tsakaninsa da Allah to ma ya kiyaye kiyaye alkawarinmu ba taɓa samun wanda ya musulunta kuma aka zo aka shi shi ba zilalus zilalus siwana inuwar waninmu ma'ana masu yin wani addinin da ba mu ba dole ukulin babu abinci a cikin wannan addini ma'ana addinin ba zai yi amfani ba wa zilluna mu gashi inuwar mu jana raudihi abin ɗasa a cikin dausayinsa danil kudufi masu makusancin tsinka ne yana nufin cewa hanyoyin aljanna a cikin addinin musulunci hanyoyi ne masu sauki fa kulluna kowa daga cikin mu ya ruhu yakan maraita ma'ana yakan tashi da safe kenan wa yudliju yakan yi tafiyar dare ila ma yashtahihi zuwa ga samun abin da yake so eh kaba kullu misbahul nuri iyatihi wa amma umumul qatar judihi batihi wa naba manabal mauti haddu qanatihi jamadul hasa wan naftu min mu'jizatihi wa hasbuka min juz'in yahinnu wa yanshiju kaba kullu misbahin kullu misbahin dukkan wata fitila khaba ta mace linuri iyatihi saboda hasken iyatihi ayoyinsa wa amma umumul qadri sai ka ce judu hibatihi judu kyautar hibatihi abubuwan da ya bayar wa amma ta game umumul qadari irin gamewa irin na ruwan sama ma'ana kyautar ta zama ruwan dare kenan gama duniya wa amma umumul qadari judu hibatihi kyautar hibatihi bai wasa da judu da hibati duk abu ma'ana su ɗaya ne akai ne a Hausa kawai zaka dan bambanta wa amma ta game umumul qadari irin gamewa na ruwan sama ma'ana kowa ya samu wa naba manabal mauti sai ka ce haddu qanatihi haddu kaifin qanatihi mashinsa wa naba ya maye gurbin manabal mauti mutuwa e wa naba ya wakilci manabal mauti gurin mutuwa e ma'ana takwabinsa ko ka ce bashinsa to ya wakilci mutuwa duk abin da mutuwa za ta yi ba mutuwa za ta ɗauki ran mutum ba ne to shi ma mashinsa zai ɗauki ran mutum shi yasa ce haddu karati kaifi na takwabinsa ko mashinsa wa naba ya tsaya manabal mauti a madadin mutuwa jamadul hasa dan daskararrun abubuwa shine jamadu jamada ta daskararrun abubuwa irin su dutse da bishiya da sauransu to jamadu jamadul hasa daskararrun abubuwa na duwatsu wannabtu da daskararrun abubuwa na tsirrai min mu'jizati yana daga cikin mu'jizarsa kamar ka ce to malam alfazazi wannan karatun naka fa ban gane ba yace to wa hasbuka ya ishe ka min jiz'in daga kututturan nan na dabino ya hinnu da ya kuka wayan shiju kuma aka rarrashe shi kututturan nan na dabino da ya kuka ce to in ba gane ba wa hasbuka ya ishe ka min jiz'in daga kututturan dabino ya hinnu da ya kuka wayan shiju har aka rarrashe shi ana shi ma wayan shijin nan kamar shi ma kukan ne amma ya kuka har aka rarrashe shi ya shigo eh to wannan duka yana magana game da mu'jizar sani yace maka hanatu ala azdabihi alyahiyatun wa nafsun bi af'al jamil sakhiyatun fa ayatuhu fi kulli wajhin saniyatun jawabun bi sautin mafsiyin wa tahiyyatun bi rizqin sahihin labzi la yatalajlaju hanatu sai ka ce aryahiyatun aryahiyatu nishaɗinsa yadda yake abubuwa cikin karamci shi ne nishaɗi aryahiyatu nishaɗinsa ko kuma yadda yake abubuwa cikin karamci da girmamawa da sakin fuska babu fushi hanathu ta soyantar da shi ala audadihi a bisa makiyansa makiyansa ma saboda daɗin ma'amala da shi yasa suka ta kuma suka zama soyansa wa nafsun gashi kuma da wata iriyar rai sakiyatu wacce take mai kyauta bi af'al jamil da ayyuka kyawa ana ko annabi zai kyauta ta masa ya masa abu mai kyau fa ayatuhu saniyatu fa ayatuhu ayoyin annabi ko kace ayatuhu mu'jizozin annabi saniyatu madaukaka ne fi kulli wajhin a cikin dukkan wata fuska mana duk da inda kalli lamarin ma'aiki za ka ga babu baya jawabin shi ma'aiki yana wani irin magana jawabin yana yin jawabi bi sautin da wani irin sauti mufsihin mai fasaha annabi gwanin magana ne wata hiyatun kuma yana yin gaisuwa yana yin gaisuwa baya ganin mutane ya ɗauke masa kai ya rabu da su wata hiyatun yana gaisuwa jama'a ba sa son wanda baya kula su kawai ka zo ka sa kai kawai ka wuce suna son wanda zai ɗanɗago masa hannu salamu alaikum a gaggaisa ko mu a ɗabi'un mu ma na hausa akwai wannan abu jama'a ba sa son wanda baya kula su to shi annabi jawabin da sauti mufsi yana yin jawabi da sauti mai fasaha wata hiyatun kuma yana gaisuwa binudikin da wani irin furci sahihin lafsi lafiyayyen lafazi la ya talaslacu annabi baya yin gina magana ke tartartar ne fasaha shi yasa wannan baitin jawabin da sautin masihin wata hiyatin da yarkin sahihin lafzu la ya talaslacu sun ce ana ana maganin ingina da shi idan mutum yana ingina ana rubuta shi a sha sannan kuma yana maganin murya wanda muryarsa ta shaƙe ba ta fita sosai to yana so murya ta fita da kyau ko wanda yake waka yana so ya samu murya mai daɗi to ana rubuta shi wannan baitin a sha yauwa wannan fassara kenan idan kuma idan kuma ka ce ya adapta jawabin da sautin ne akan wa hasbuka min jiz'in wannan karshen sha'ari na baya kenan wa hasbuka min jiz'in ya hindu wa yanshiju to in ka ce nan ya wannan in ka ce kuma maganar wannan kututturan dabinan yake yi to jawabin shi wannan kututturan dabinan ya yi magana bi sautin da sauti musihin mai fasaha wata hiyatun kuma ya yi gaisuwa ma'ana ya kai da annabi binuɗiƙi sahihin lafzi binuɗiƙin sahihin lafzi da furcin lafazi ingantacce ma'ana kowa ya ji abin da kututturan dabinan nan ya faɗa la ya tallace da tun bai yi ingina ba ma'ana bai yi kaiwa da koma ba magana ya yi tartar wanda kowa ya gane mai kututturan dabinan ya faɗa ya ce bihi muni hattaufika kullum wafaki ودان بدين الحق كل محقق رسول كمثل الوالد المترفق جدير بكل بكل المدح من كل منطق فمقداره أعلى ومرأة وأبهج به البركة النبني منح التوفيق أكبا مداتشي ko ka ce bihi albarkacin annabi ne kullum muwaffaki dukkan wanda ya dace muni har taufika aka bashi wannan dacin duk wanda ya nemi wani abu ya samu ko ya tunkari wani abu a rayuwa ya yi nasara to albarkacin annabi ne wadana bidinil haƙƙi sai ka ce kullu muhaqqaqi dukkanin wani mai yin addini na gaskiya wadana ya yi addini ne bidinil haƙƙi da addinin nan na gaskiya shine na annabi ma'ana duk wanda yake bin addinin gaskiya to addinin annabi yake bi rasulun ya ce shi wani irin babban manzo ne ka misalin walidi kai kamar yana kamar mahaifi ne almutarafiki wanda yake mai tausayi ma'ana mahaifin ma akwai marasa tausayi to annaba kamar mahaifi ne mai tausayi yadda ba mahaifin da yake da tausayi baya so ya ga 'ya'yansa cikin damuwa to haka annaba baya so ya ga wanda daga cikin al'ummarsa cikin damuwa yadda mahaifi mai tausayi baya so ya ga wani daga cikin ‘ya'yansa ya kangare ko ya lalace kai hasali ma duk ni'imar da Allah ya wa ɗan adam iyaye suna so Allah ba wa ‘ya'yansu ma fiye da tasu eh to haka annabi yake duk wani daga cikin al'ummarsa kowa so yake shi kowa annabi so yake shi da ɗan aljanna shine rasulun annabi ne kamar salal walidi kamislin walidi kamar mahaifi almutarafiki mai tausayin ‘ya'yansa. Jadirun shi annabi ya cancanta bi kulli madahi da dukkanin wani yabo min kulli mandiki daga dukkan wani furci. In dai kalma ce ta yabo, kalma ce mai kyau ingantacciya to annabi ya cancanci wannan kalma. Shi ne jadirun ya cancanta bi kulli madahi ga dukkanin wani yabo min kulli mandiki daga dukkan furci. wa miqdaruhu kaga darajar annabi a ala ita ce kololuwa eh ko kace fa miqdaruhu daraja ta annabi abbahaju ita ce tafi kyau a ala kuma ita tafi daukaka eh eh shine ko kuma kace wa mar'ahu fuskar annabi abbahaju ita tafi kyau a ala kuma ita tafi ɗaukaka ya ce faduniyahu faduniyahu bil fadainahu bil arwahi law kana yuftada fadainahu zamu fahimci annahu bil arwahi da rayukan mu law kana yuftada da ana ba da rayuka ana da in muka ba da ranmu gaba ɗaya za a bar annabi to da mun fahimci shi da rayukan mu da ana fansa fa kullum bihi ba'd dalal kad hitada fa kullum kowane mutum kad hitada ya shiri ne ba'd dalal bayan da batacce annabi shi zai shiri kowa kowa kafin annabi ya zo kowa batacce ne tamassaka qabla alwahyi bin nu bil haqqi wa qatada tamassaka bil haqqi annabi yayi riko da gaskiya qabla alwahyi tun huma a masa wahayi wa qatada kuma annabi yayi jagoranci jana fisiba eh jana fisiba zaharin nabuwati wal huda jana annabi ya tsinkayi zaharin nubuwaci haske irin na annabta wal huda da shirya ba tun a yarinta ana tun da taso daga yarinta ma alamu sunna shi annabi ne shine jana ya tsinkayi haske na wahayi da kuma shirya tun kafin wahayi fama zala annabi bai gushe ba ya ta'arraju yana ta hawa-hawa eh shi ne ta'arratu yana ta hawa-hawa ko kace yana ta kanshi sai a kalafi a cikin kyawawan ɗabi'u ana kullum ɗabi'unsa masu kyau ƙara hawa suke suna kanshi wanda kowa ma yana jin su huwa al-far'u kada arba ala ibi aslihi huwa al-far'u shi annabi shi reshe ne kada arba wanda ya dadu ya karu ala ibi aslihi a bisa tsarkin asalinsa ana shi annabi dan adam ne wanda kuma ya fi annabi ya fi annabi adam dan adam ne kuma ya fi adam shine huwa al-far'u reshe ne kada arba wanda ya dadu ko ya girma ala ibi aslihi bisa dadin asalinsa faman mislihu waye kamar annabi mafil anami ka mislihi waye a cikin halittu ma gaba ɗaya za a kwatanta shi da annabi babu wa hasbuka to kamar ka ce to malam fa shi wa alfaza da ban gane bai ce wa hasbuka ya ishe ka bil isra'i isra'in da aka yi da shi asalan li fadlihi asalin falalarsa in kana so ka san wane ne shi to ka je ka karanta tarihin isra'i da miraji ka ji me zai faru جلال جلال رآه رآه الله أهلا لحمله جلال شيء النبي mai girma ne ra'ahullahu Allah ya nuna masa ahalan shi ya fi cancanta da hamlihi ya ɗauki dukkanin wani girma eh shi ne jalalu mai girma ne ra'ahullahu Allah ya nuna masa ahlan shi ya fi cancanta da hamli ya dauki wannan girman na annabta kenan ko kuma Allah ya nuna masa cewa shi ya fi cancanta ya zama annabi fashabba sai annabi ya girma alamar katihi a bisa darajarsa ko ka ce mata takalarsa ya tadarraju yana ta hawa ya tadarraju yana ta hawa daraja ilai intahat fil alamin mafakiru sai ka ce al mafakiru dukkan wani abin alfahari ilai intahat zuwa gare shi suka kare fil alamin a cikin halittu ana dukkan daraja daga shi ta kare babu sama da shi eh bima qada at-tajri ilai al mawakiru bima da abin da al mawakiru jiragen ruwa eh kada ta yanke tajari tana tafiya ilaina zuwa gare mu ma'ana yana nufin ita darajar annabi kamar kogi ne wanda su kuma masu begen kamar jirgin ruwa ne da suke yawo a cikin kogin to kaga sai dai su zaga inda suka zaga amma ba sai su kewaye ta gaba ɗaya ba shine bima qada'at bima qada'at tajri ilayna mawaqir wa hasbuka minhu awwala wa huwa akhiru kamar nan ma kawar ka ce malam me kake nufi yace wa hasbuka ya ishe ka minhu ga lamarinsa awwala shine asalin wanda aka fara ba wa annabta ko kuma awwalan shine asalin wanda aka fara halitta wa huwa akhiru sai kuma yazo a ƙarshe shine farkon annaba kuma yazo a ƙarshe yace jawanibuhu baharin minan nur zakiru jawanibuhu janibin annabi ko kace darajojin annabi baharun wani irin kogi ne minan nuri na haske zahiru wanda yake toroko shi ne zahiru mai toroko wanda za teku ta yi sama ya ce bi sahilihi lillabdi durrun durrun durrun madaharaju bi sahilihi a gabar wannan kogin nasa ne durrun akwai wasu lu'alu'ai madaharaju wanda ake murgina su lillabni ga mai neman suntuwa ana in ka je kogin baiwar annabi to akwai manya-manyan lu'ala'an da ba a iya ɗauka su sai dai a murgina su tunda ya ce maka jawanibuhu baharun lamarinsa ko ka ce girmansa wani irin kogi ne minan nuri na haske zakir wanda yake mai toroko to bisahilihi a gabar wannan kogin nasa durrun akwai lu'alu'ai madaharaju wanda yake abin murgilawa lillakni ga mai yin tsuntuwa ba ma lu'ul'i ne wanda za a tsinta a sa aljihu ba a sai dai a murgina su manya-manya wanda ba su ɗauku ba ba su ɗauku a kai ba sai dai a murgina ya ce ala inna rabbul arshi sharafa ahmada ala ya ce ku huɗa ka ko kuma ku saurara ka ci inna rabbal arshi hakika ubangijin al'arshi sharrafa ahmada ya ɗaukaka annabi ahmadu wa waffa bihil bushra wa waffa kuma ya cika masa bushra abubuwa na busharori wa anjaza kuma ya zartar da mau'ida alkawarinsa ma'ana da abin da Allah ya masa ya kusa ya tabbatar da wannan abin to kamar ka tambayi mana har yanzu ban gane ba ya ce wa asara bihi wa asara bihi an yi isra'i bihi da shi halan a wannan duniya a wannan duniyar Allah ya isra'i da shi shine wa wafa bihi ya wa wafa bihi bishira wa an jaza mu'idi wa asara bihi halan an yi isra'i da shi a wannan duniya wa shaffa'ahu gadi gadi ranar alkiyama kuma wa shafa'ahu an bashi ceto yace jalas lailatul isra'i zikr mukalladu sai ka ce zikiran sai ka ce lailatul isra'i a daren da aka yi isra'i da shi jarat zikira ya gabatar da wani ambato mukalladi wanda yake abin dawwamarwa yace wa man ka rasulillahi lillahi ya arju wa man wane ne ka rasulullahi kamar ma'aikin Allah ya a rucu da yake hawa lillahi zuwa ga Allah. Hamza sai ka ce babu. Ya ce la'ajar sarfin dare hadda bina ishi wa azara bi arkil miski ɗiba sana'ihi wa man za ya sami Mustapha fi sana'ihi jami'ul wara fil hashari ta kaliwa'ihi wa ana kum ɗarar ilahi ta awaju ya ce la'ajar sarfin dare ya ce wallahi la'adin nan rantsuwa ce la'adin sarfin dahari wallahi ya gagari masifin zamani ko ka ce jujjuyawar zamani safe rana dare wata ɗaya wata biyu wata uku shekara ɗaya ƙarni ɗaya shi ne la'ajaza wallahi ya gagari sarrafar dahar jujjuyawar zamani haddu bina'ihi ta rushe gina da annabi ya gina shi ne addinin musulunci yau da kowane abu yau da gobe tana mar illa amma addinin musulunci har yanzu yau da gobe ta kasa rushe shi har yanzu yau da gobe ta kasa rushe sallah shine la'ajin sarfu dahri wallahi ya gagari jujjuyawar zamani haddu bina ihi rushe abin da annabi ya gina sai ka ce ɗibu sana'ihi ɗibu ƙanshin sana'ihi yabansa wa azra ya wulakantar da arfi miski da arfi ƙanshin almiski ya ce wa man zai sami mustafa waye zai yi daidai da al-mustafa annabi zababban Allah fi sana'i a cikin daukakarsa an bai ka ce babu jami'ul wara dukkanin halittu fil hashri a taron alkiyama ta haka liwa'ihi suna karkashin tutarsa wa ana kuhum wuyayansu ta awwaju suna ta kuwa ne ilaihi zuwa gare shi tsurran gaba ɗayansu ana dukkanin halittu kowa kokari yake gaiwa shi ga annabi shine wa ana ko a ce ga wani babban shugaba a taron kowa shi yake so ya gani shi yasa ce wa ana ko wuyayen dukkanin halittu to awwaju ana karkatar da su ne ɗurran gaba ɗayan su ilaihi zuwa gare shi kowa shi yake saurari eh shi ma wannan baitin la'ada da sarfar dari hadda bina'ihi shi ma wannan baitin ana amfani da shi kamar in za a yi gini shi ma in za a ɗora bulo na farko ana karanta baitin sai a ɗora saboda gudun wasu abubuwa da za su je su zo wanda za su sa a rushe mutum gini ko kuma wata gonar mutum ko wani filinsa ana so a kwace masa to shi ma ana amfani da wannan baitin shi ma wannan baitin wa ana kohum wuyayen mutane gaba ɗayan su ta'awwaju ana karkatar da su ne ɗurran gaba ɗaya ilahi zuwa gare shi shi ma ana amfani da shi wajen kiranyo jama'a akan harkar da mutum yake yi kasuwanci ne da duk dai abin da mutum yake yake so ya janyo hankalin jama'a zuwa gare shi to shi ma nan baitin ana amfani da shi yace hani allana minhu shafa'atu fi gadi yanalu ridaha kullu abdin muwahhidi ala qata'i zambi أو عن تعمد جرائم لا تمها بجاه محمد إذا شفع المحبود بوبو جاز المبهرج هنيئا لنا فرنسكي يا تبت غريم منه الشفاعة في قدي الشفاعة تشتو في قدي أتعلن القيامة منه ناسني mu jama'ar sa ne kuma ran kiyama shi za a bawa ceto to mun ji daɗi yanalu ridaha kullu abdi dukkan wani bawa muwahhidi mai ta Allah yanalu zai samu ridaha abin da yake nema wala sawfa yudika rabbuka kenan fatarda mana dukkan bawan da yake mai ta Allah to annabi zai masa abin da shi da kansa sai ya ce ya gamsu shi ne ridaha gamsuwa kullu abdin muwahhid kullu abdin duk wani bawa muwahhidi ne kare ta Allah yanalu zai samu ridaha gamsuwa a wajen ma'aiki ala kadai shi zambi ala kadai mana zai samu ceto ala kadai shi zambi bisa zunubin da yi da kuskure aw an ta'ammudi ko zunubin ma da yi da ganganci to duka albarkacin annabi za a cicce shi jara'iruna manya-manyan zunubanmu tumha ana shafe su ne bijahi muhammadi albarkacin annabi muhammadu idza shafa almahabubu idza idan almahabubu abun so a gurin Allah shafa'a yayi ceto jazal mubaharju almubaharju wanda yake mai zunubi jaza sai ya tsira sai ya tsallake kai zunubi to in masoyinka ya ce to shikenan sai ka tsira kai ba tunda masoyinka ne zai yi ceton a pointin ne aka ba masoyinka to kaga ko takardunka ba su da kyau zai baka wata dama ce wata ofa ce ta zo to in masoyinka ne a gurin to kai zai fara nema ko da kwa kana da matsala shine idza shafa al mahbubu idan wanda abun so idza idan al mahbubu abun so shafa'a yayi ceto jazal mabaharjin to ne laifi ma sai ya tsallake sai ya tsira faɗu ba lahu mallan yutik anhu birruhu nabiyun ala fawqan na'im qadruhu munirun ala maswahu fil lahdi bajruhu jadidun ala karar jadidain zikrahu wa hal huwa illa al misku bi shahr yamzuju faɗu ba lahu farin ciki ya tabbata sai ka ce mallan yutik anhu birruhu mallan yuri anhu birruhu mallan yuri anhu birruhu duk wanda birruhu nagartarsa ko biyayyarsa lam yudi bata tozarta ba anhu ga annabi to fa duba lahu farin ciki ya tabbata gare shi mana duk wanda ya ba annabi nabiyu shi wani babban manzo ne ala qadruhu wanda darajarsa ta kere faukan na'aimi saman tauraron nan na na'aim shi ma wani tauraro ne wanda yake sama sosai to darajar annabi ta kera wannan tauraron wajen tsawo muniru shi annabi mai haske ne alama suwahu a bisa gudun zamansa badruhu watansa sai ka ce badruhu muniru badruhu watansa mai haske ne alama suwahu a bisa mazauninsa fil lahadi a cikin kabari eh wannan duk wanda ya je kabari ya hadda annabi to ya tsira jadidun sai ka ce zikirhu ambatan annabi jadidu sabo ne kullum alakar jadidai ne a bisa maimaituwar dare da rana kaga wannan ishiri ne an yi ta kusan shekara wajen ɗari shida kusan shekara ɗari bakwai da yinta amma kullum ana karanta ta ana fassara ta sai ka ji kamar yau aka yi ta shi yasa ce jadidu sai ka ce zikirhu ambatan annabi jadidu sabo ne alakar jadidai ne bisa maimaituwar dare da rana wahal huwa wahal huwa ya shi ma'aiki bai kasance ba illa almisku sai kamar almiski ne yamzaju da aka cakuɗa shi bishahadi da zuma farar saka mana shi annabi ga ƙanshi ga daɗi la'a fasaba mana dam'a namri shi'unuhu wa nazari ala hukumin nuzu'i hatunuhu fa nahnu nuqasi lil huyama fununuhu jawana على قدر التكلف دونه وكل فؤاد جبرة تتعجد نعا النبي يعني سنتا غبرمو شينا مكة ومنا غرمو فسببنا الدمع sai maka zubar da hawaye na muri shu'unuhu na muri muna kwararar da shu'unuhu makwararsa eh na muri sai ga mu muna shafa shu'unuhu hawayen da ke zuba idan namu wa nazari sai ka ce hukumin nuzu'i sai ka ce hatunuhu zubar ruwan samansa wa nazari yana wulaƙantarwa ala hukumin nuzui a bisa hukunci na soyayya mana wannan hawaye da muke yi hawaye ne na soyayya shine wa nuzuri sai ka ce hatunuhu zubar ruwan samansa wa nazari yana zuba ne ala hukumin nuzui a bisa hukuncin soyayya ma'ana wannan hawaye da muke zubarwa soyayya ce ta cewa muke zubarwa bananu sai ga mu nuƙasi muna fama fununahu da nau'i nau'i na soyayya shine fanni funun jam'i ne na fannu bananu sai ga mu nuƙasi muna fama da fununahu nau'o'in soyayyarsa lil huyami saboda tsananin ɗimuwa ta soyayya. Jawana baƙin cikinmu ya tabbata ala ƙadarin takallufi a bisa gwargwadon jinkiri da muka yi ba mu je gurinsa ba, duna hukuma bayansa. E, jawana baƙin cikinmu ya tabbata ala ƙadarin takallufi bisa gwargwadon zama da muka yi duna ba mu je gurinsa ba. Fa kullu fu'adin dukkan wata zuciya ta ta'ajjaju tana ta ruruta ta'ajjaju tana ta ruruta sai ka ce kullu fu'adin dukan wata zuciya jamratu garwa shine ta ta'ajjaju da yake ruruta da wuta yace sawabi hira'in litahannusu muddatan fa albasahu zakal jalalata buratatan walillahi abdun qala fihi mawaddatan ja'altum tidahir mustafa li uddatun asara wa atal mizan anni tafarju sawa ma'aiki ya zauna bi hira'in akogon hira littahannis saboda ibada muddatan tsawon zamani fa'albasahu burdatan fa'albasahu burdatan sai ka ce zakal jalalata wannan girman da ya zauna a kogon hiran kenan fa'albasahu burdatan sai ta sanya masa wani irin bargo bargo na girma falillahi abdu mamakin wannan bawan kala fihi mawaddatan da yake faɗi a cikin lamarin ma'aiki mawaddatan halin kasancensa mai soyayya me mamakin ja'altum tidahal mustafa na sanya yaban annabi zababban Allah uddatan liya shine tattali na asa Allah ya sa ko kuma ina fatar sai ka ce asa ina fatan tufarraju za a yaye rau'atul mizani tsoron nan na wajen awon aiki anni gabarina ma'ana Allah sa albarkacin soyayyar annabi ya zama ba zan samu fargaba da tashin hankali ba lokacin da ka auna awon aiki shine a sa Allah ya sa tufarraju anni a yaye min rau'atul mizani bakin ciki ko tsoro na mizani eh wallahu ta'ala a'lamu